بالالف رفع المثنى وكلا اذا جمع مرافا وكلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كاثنين واثنتين يقرا كمالين وابنتين يجريان وتالف الياء في جميعها الالف جرا ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه الزين وبه عشرون وبابه الهك والاهلون قلوا وآلمون إليون وآررون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يدرد ونون مجموع وما به التهق فابدا وقل من بكسره ندب ونون ما سني والملحق به بأخذ ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع اكسر في الجر وفي النفي معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كعذر آت فيه ذا أيرا قبل وأفعل عنه بالألف الفاء المثنى anan ya haɗa cikin bayani a game da irabin tasniya wanda tasniya shine duk wani suna da yake nuna biyu yake nuna abu biyu shi ake kira tasniya to suna wanda yake tasniya ane masa irabi da wato a sa alifi a halin rafa shine yace irfa'il musanna karfanci suna wanda yake tasniya bil alifi da alifi ma'ana alifi shine alamar rafa'a a cikin duk wani suna wanda yake tasniya kamar na qur'ani qala rajulani rajulani fa'ili ne fa'ili ko marfu'i ne amma ka rafa'a da me amma ka rafa'a da alifi saboda me saboda tasniya ne ko qala zaidani wakila haka nan kila wanda shi ba tasniya ba ne suna ne na biyu amma bai da mufradi a lafazinsa shi yasa ba za a ce tasniya ba ne amma dai ana masa lirabi kamar tasniya ma'ana ana sa masa alifi a halin rafa amma fa da sharaɗi iza usila in ya zamo an sada shi bi murmari ga lamiri murafan halin kasancewarsa abin rafawa ga lamira kila kalma ce wanda yake ta nizinci a rafa ta illa iyaka a wajen rafawar akan rafa ta ga ramiri akan rafa ga suna zahiri kama a ƙur'ani an rafa ‘yar uwa tafiyarta ita ce kilta ga sunan zahiri inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kiltar jannatai ne a tafi ukulaha kiltar jannatai ne to zuka ma kiltar jannatai ne tunda ba a rafa da suna zahiri ba ba za a yi mata rafa ba a baiwa rafa da alifi ba ce an mata rafa ne da ramma mukaddara a kan alifa shi yasa sharadin ai wakila da ke kawo wannan li'irabin sai in an rafa su ga lamiri amma an rafa su ga suna zahiri sai su koma kamar suna makasurin ma'ana duk li'irabin su sai zamo mukaddari shi yasa masalan zaka ce za a nizaidani kilahuma ra'aitu zaidaini kilaihima nazartu ila zaidaini kilaihima amma zaka ce ja'ani kila zaidaini ra'aitu kila zaidaini nazartu ila ila kila zaidaini a sannan in ya zama arafa ka suna zahiri da alifin zaka bashi a kowane hali in ba a wajen banu kinana ba banu kinana su ko kaka in kila ta zo ko an rafa ta ga zahiri ko an rafa ta ga lamiri duk su ne mata al'irabi da alifi a halin rafa misaya a halin jarra da halin nasba shi yasa wajen banu kinana zaka ce ja'ani kila zaidaini ra'aitu kilai zaidaini nazartu ila kilai zaidaini amma wajen sauran larabawa zaka ce ja'ani kila zaidaini ra'aitu kila zaidaini nazartu ila kila zaidaini inda zaka yi musu irabi da rafa da alifi sai inda aka rafa ga ramiri ja'ani zaidani kilahuma رأيت الزيدين كليهما نظرت إلى الزيدين كليهما كلتا كذاك كلتا إتما تفير تديا كلا كلا kalma ce da take zuwa so da yawa don takidi ko don haɗawa don a haɗa abu biyu a faɗe su cewa suna da hukunci ɗaya idan maza ne idan mata ne kuwa to shine sai a sa kilta a ce ja atinil hindani kiltahuma ra'aytul hindani kiltaihima ko kiltal hindani ja atani kiltal hindani ja atani duk masu suna hindun guda biyu sun zo mu a isnani wato kilta kazaka kilta ita ma haka take kilta din mubtada ne kazaka shine labarin sai kuma yace isnani kalmar isnani wanda ita ma kalma ce da take nuna biyu amma ko ba ta suniya ba ce tunda me ba ta da mufradi a lafazin shi yasa suna ne na biyu amma ba ta suniya ba isnani ga namiji isnatani ga mace to su wa'annan kalmomin guda biyu ya jirya ne suna gudana kabalaini wa ibnataini kamar ibnani ko ibnataini ma'ana ne musu irabi irin iramin tasniya tunda ibnani tasniya ne ga maza ibnataini tasniya ne ga mata ibnani yana da mufradi a lafazin shine ibnu ibnataini yana da mufradi a lafazin shine ibnatu amma isnani da isnatani ba su da mufradi a lafazin amma suna ne na biyu amma dai ake musu irabi irin li'irabin da ake wa tasniya a sa alifi a halin rafa a ce ja'anil isnani ko ja'atinil isnatani wata aliful ya fi jami'i hal alif a ya tana tsayawa matsayin alifi a baki ɗaya waɗannan kalmomin da aka faɗa da suna wanda yake tasniya da kilta da kila lokacin da aka rafa su ga lamiri da kuma isnani da isnatani wanda su ko an rafa su ko ba a rafa su ba an rafa su da lamiri ko ba da suna zahiri ko ba a rafa su ba duk dai ana musu wannan lirawa to a gaba ɗayan wa'annan ya tana tsayawa matsayin alifi ma'ana ya ita ce alamar lirabin jarra ka halin jarra za ka ce marartu bil hindaini ko marartu bil zaidaini kilaihima marartu bil hindaini kiltaihima haka nan kuma nazartu ila al-isnaini ko nazartu ila al-isnataini wa nasba hakanan a halin nasba zaka ce ra'aytu zaidaini ko kamar na qur'ani wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini zawjaini tasniya ne na zawju wanda yake ya zo maf'ulu bihi na halaqana maf'ulu bihi ko mansubi ne da mai aka yi masa nasba da ya ita ce alamar nasba ko kamar fa illam yakuna rajulaini rajulaini labarin yakuna ne mansubi ne alamar nasbariya ba da fatin ƙarƙuri bayan fata da aka saba wato a suna wanda yake sassiniya daidai inda yake alif ne ya zo wato a halin rafa yake ko ko a yace a halin nasa ko jarra to harafin da yake daga shi sai alif din ko harafin da yake daga shi sai ya zai zamo da fataha ne da ce ja'ani zaidani dal din da fata ra'aytu zaidaini shi ma dai dal din da fata nazartu ila zaidaini dal din da fata rajulaini lamɗin da fata haka nan ma kala rajulani shi ma dai lamɗin da fata shi ne ba da fatin bayan fata kan ulif da hakika aka saba da ita a to an gama bayani akan suna wanda yake tasniya wanda malamai sun faɗi cewa shi asali a larabci sunan da za a yi wa tasniya sai ya cika wasu sharuɗa wajen guda shida ko guda takwas ma shine wanda wani malami ya ce shar'u musanna an ya kuna mu'raba wa mufradan munakkaran ma rukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'ana lahu mumasilun lam yughni anhu ghayruhu sharadin duk sunan da za a yi tasniyarsa a sai ya zama mu'rabi sunan da ba mu'rabi ba kamar sibawaihi ba a yi masa tasniyya sibawaihi ba a yi masa tasniya tunda suna ne mabuni ko kamar hazami wanda mafi yawan larabawa da suna barinsa a matsayin mabni to ba a yi masa tasniya in za a yi tasniya irin wannan to sai an kara da wata kalma kamar a ce zawa sibawaihi in a halin rafa ne in a halin nasba ko jara a ce zawai sibawaihi zawai sibawaihi haka nan a ce zawata hazami masu suna hazami su biyu zawatai hazami masu suna hazami su biyu a sharadi da farko ke ya zama mu'rabi ne wa mufrada ya zama kuma mufradi ne ma'ana yana da daga lafazin akwai mufradinsa shine sharadi na biyu mudakkara sharadi na uku ya zama wani kira ba a yi wa ma'arifa tasniya shi yasa ko da suna ma'arifa ne in za a yi tasniyarsa to sai an mai da shi ni kira shi yasa a irin nan sai a bukaci a sa al yanzu hindu suna alami ba a sa masa al ba a cewa ja'at nil hindu amma aka ta tuni ya koma hindani to ya koma ni kira ana so ya zama ma'arfa sai an sa al a ce ja'at nil hindani eh, saboda ba a tasniya sai ga sunan da yake na kira in suna ma ma'arfa ne za a yi tasniya sa to sai an mai da shi ni kira ma ruki ba sharadi na hudu kai ya zama an yi tarkibinsa suna da aka tarkibinsa kamar irin su ma'adi karif to ba a masa tasniya muwafiqan fil lafzi ya zama ya dace a lafazi lahu ga daya shi yasa kamar da ake wa kamaru da shamsu tasniya ake cewa kamaraini to wannan zara ta galibi ne ba tasniya ce ta hakika ba wal ma'ana da ya dace a ma'ana lahu gare shi amma ainu mai gani da ainu ta idan ruwa ba a haɗawa a ce aina ne a sai dai ta fuskar majazi amma an ba haka ba ba a haɗawa ko aino na kuɗi a haɗa da aino na idanu a ce za a ce aina ne to ba a yi sai ta fuskar majazi kamar na hariri a makama da ya ce fansana bila aine ne ko salaba shehu malahu wa fatahu dubbahu fansana bila aine ne a to wannan ainihin da aka ta sinar majazi ne ba hakika ba tunda ba ainun iri ɗaya ba ne ma'anar ta bambanta duk ana cewa ainu a lafazin amma ma'anar ta bambanta mumasil sai sharaɗi na bakwai ya zamo ya yi daidai banda basharu da insanu a haɗa a ce za a yi musu tasniya ai ba daidai ba ba zai taɓa yiwuwa ba ilami wani an hugairu ya zama kuma wani waninsa bai wadatar ba daga gare shi ya zama waninsa bai wadatar ba daga gare shi shi yasa kamar sawa'u ba a tasniya saboda me saboda akwai siyu da ake masa tasniya wanda da siyu da sawa'u a larabci a lugha din ma'anar su ɗaya ana cewa siyani ko siyaini ashe yasa ba a cewa sawa'ani ko sawa'aini tunda akwai wanda ya wadatar daga gare shi to wannan kenan an gama bayani dai akan irabin tasniya sai da kuma abin da aka riskar da shi da tasniya sai kuma mai na gaba shine jam'ul muzakkar salim wanda ake kira jam'ul muzakkar salim shi kuma shi ya faɗi irabinsa a wannan baitin ya ce warfa biwawi karfa'ance salim da jam'i amir a jam'u salim na kama amiru shine duk wani suna wanda yake alami na namiji wa muznibi da kuma muznibu shine duk wata sifa ta namiji to kai musu rafa bi wawi da wawi a halin rafa sai a sa wawi a ce ja al'amiruna ko ja al-muslimuna wabi ya jiro kai musu jara da ya ka ce ra'aitu al'amirina marartu bil amirina ko marartu bil muslimina wansu bi kai masa nasba ma da ya ka ce ra'aitu al'amirina ko ra'aitu al-muslimina رأيت الآمرين رأيت المذنبين كما القرآن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون مفلحون مرفوعين سوى الأبار مبتدأ كما أكي مسرفة أما سرفة لي دو أما سرفة لي دو وشبل زين da abin da ya kama da wannan shine duk wani suna wanda yake alami na namiji wanda yake mai hankali ya zamo ba bai zo da tanisi ba bai kuma murakkabi ba ne shi yasa suna wanda ba alame ba ba a yi masa irin wannan jami kamar rajulu ba a cewa rajuluna inda rajulu ba alami ba ne sai dai idan an yi tasgirinsa aka ce rujailu to wannan a iya cewa rujailuna saboda tasgiri kamar sifa ce in an sifanta na kira sai ya zamo ta yi kama da alami siffanta ni kira yana mai da ita ya zamo ta yi kama da alami hakanan kuma in suna zamo alami amma ba ga namiji ba to ba a yi masa wannan jam'in kamar zainabu ba a cewa zainabuna hakanan in ya zamo alami ne ga namiji wanda ba mai hankali ba to ba a yi masa wannan jam'in kamar lahiku sunan doki ne to amma ba a cewa lahiquna tunda ko da yake alami ne na namiji amma namijin ba mai hankali ba hakanan wanda yake da tattanisi alami na namiji mai hankali in ya kare da tattanisi ba a yi masa wannan jami'in kamar dalhatu ba a cewa dalhatuna ko dalhuna eh, ko darhuna ba a faɗa haka nan kai ya zama murakkabi in murakkabi ne ba za a yi masa wannan jam'in ba kamar siba waihi ba a cewa siba waihuna a to wannan kenan in dai alami ne wanda aka nuna zuwa gare shi da kalmar amiru haka nan in kuma sifa ce to sai ta zama sifa ga namiji mai hankali ya zama ba su da sittanisi kuma ba daga babin af'ala fa'ala a bace ba kuma daga babin fa'ala na fa'ala ba kan kuma ta zamo daga inda da namiji da mace di yake daya shi yasa da aka ce sifa ta namiji banda sifa ta mace kama ha'iru ha'iru mace mai wadda take cikin jinin haila to ba a cewa ha'iruna a yi masa irin wannan jami'i haka nan da aka ce mai hankali idan sifa ce ga namiji wanda ba mai hankali ba ba a yi masa wannan jam'i kamar sabiku suna a sifa ce ta doki to ba a cewa sabiku na haka nan kuma ya zama ba ta tarihi a ƙarshe banda kama allamatu allamatu sifa ce ta namiji mai yawan sani to amma anan ba a cewa allamuna ba a cewa allamuna sai ka kuma ya zama daga babin inda sifa take zuwa da awon af'alu ga namiji ga mace a ce fa'ala'u kamar ahmaru to ba a cewa ahmaruna haka nan kai ya zama inda namiji za a ce fa'ala ta mace a ce fa'ala kamar sakaranu da sakara to ba a cewa sakara nuna haka nan idan sifar ya zamo da namiji da mace duk ana ana amfani da kalma ɗaya ne kamar saburu ana cewa rajulun saburu mutum mai matuƙar haƙuri imra'atun saburu mace mai matuƙar haƙuri to wannan saburun din ba a cewa saburuna saboda inda da namiji da mace sun daidaita ne shi ne wato sharaɗin alamin an faɗa sharaɗin sufar an faɗa wa shirin zaini da duk abin da ya kama da wannan wa bihi shuruna wa babu hukul hika an riskar da shuruna da babinsa da wannan ishiruna bai cika sharuɗan nan ba domin ba alami ba ne haka kuma ba sufa ba ce wadda ta cika sharuɗan nan zarar adadi ne ishiruna ishirin haka nan babinsa shine salasuna arba'una hamsuna sittuna sab'una samanuna tis'una duk sunaye ne na adadi ba alami ne na namiji ba ba su ce ta namiji ba amma kuma sai ya zama ana musu irin wannan li'irabin a sa musu wau a halin rafa a ce jani ishiruna rajula a sa ya a halin naswa ko jarra a ce ra'aitu ishirina rajulan ko marartu bi ishirina rajulan ga qur'ani in yakun minkum ishiruna sabiruna ishiruna anan sunan ya kunne sunan ya kunne ko fa'ilinta gashi ya aka masa rafa'a da wa aka masa rafa'a da wa fajruhum samanina nan kuma maf'uli ne mutlaki tunda ya sa matsayin masarin ne aka yi masa nasaba da ya aka yi masa nasba da inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una tis'una ma'dufi ne kan mubtada shine tis'un aka yi masa rafa'a da wa wa bihi shuruna babu hu ulika an saka da shuruna da babu shuruna da shi da wannan an saka da su da wannan abin da ake wa rafa'a da wa nasba da jarra da ya wal ahaluna aka nan ahaluna shi ma ahluna suna ne na jam'i amma ba alami ne na namiji ba ba kuma suface na namiji ba amma dai ana masa irin wannan lirabin a sa wa a halin rafa a sa ya a halin nasba ko jarra ga sha qur'ani shagalatna amwaluna wa ahluna ahluna ma dufi ne bisa fa'ili akai masa rafa da wa allan yanqaliba rasulu wal mu'mini wal mu'minuna ila ahlihim dan kuma a ga ila ta shiga masa karma jarra an masa jarra daya ma tud'imuna ahlikum dan kuma ahli ya zo mansubi tunda maf'uli ne tud'imuna akai masa nasba daya shi yasa ahluna ane masa irin wannan li'irabin duk da yake a hakika ba a ciki yake ba ulu haka nan kalmar ulu ita ma ne mata rafa da nasba da jarra daya kamar wala ta bi ulul falli minkum ulu fa'ili ne na atali an masa rafa'a da an yuto ulil qurba dan ko uli maf'uli ne na yuto aka yi masa nasba da ya wato can u an walatil ulul farli an masa rafa'a da an yuto ulil qurba an masa nasba da ya haka da lakarka na fi qasasim ko fi qasasim ibratun li ulil ulil albab uli anan majruri ne da lami aka yi masa jarra da ya wa alamuna aka nan kalmar alamuna wadda jam'i ne na alamu amma alamu bai cika sharuɗan a irin wannan jam'in ba shi yasa da ake masa wannan li'irabin zarar raskarwa ne akan masa rafa'a da wa nasba da jarra da ya ce ja al'alamuna ra'aytu al'alamina nazartu ila al'alamina illiyuna haka nan illiyuna sunan aljanna to ne masa rafa'a da wa kamar wa ma adraka ma illiyuna illiyuna din a nan mubtada ne ma din labari aka yi wa illiyuna din rafa da lafi illiyina nan kuma an masa jarra da ya wa araruna araruna shazza ya fita daga wannan tsarin ai wa araruna irin wannan li'irabin ya fita daga tsari a ce hazihi araruna ra'aytu ararina nazartu ila ararina saboda dai bata cika sharuɗan ba wasu nuna aka nan kalmar sinuna ya masu wannan lirabin a ce marak sinuna ra'aitu sinina nazartu ila sinina to haka din kaɗan ne abinda ya fi a masa lirabi da wasali kamar faɗin mawaƙi da aniya min najin fa inna sinina hu la ibna bina shiba wa shayyabna na murda fa inna sinina hu yi masa fata da yi masa nasba da fata amma a ce za a yi masa nasba da ya ko jarra da ya to ya fita daga tsari kamar adida sinihi wato to shazi wa babu hun haka nan babin sinuna kamar irin su iruna izuna duk wani suna wanda aka shafe lamunsa aka musanyo takuri ko hakuri a maimakon to shine babin sinuna kamar iraf da izatu to wa misra hina kadarin zalbabu wannan babun yakan zo kamar hiro ya zama a masali irabi da wasali wa huwa haka din ya zo kamar hiro ya zama ana masali irabi da wasali inda kaurin ya ɗari yana yawan zuwa wajen wasu malaman kamar da an rawaito hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama Allahumma tsalha alaihim sininan kasinini yusufa akwai ruwayar da ta zo da haka akwai ɗaya ruwayar allah matsala alayhi sinina kasini yusuf ya zamo an masa al'irabi wanda aka faɗa kenan rafa ya zamo da wau nasba da jarra da ya to wa nuna majo'i nunin jam'i kamar zaiduna ɗin musulmuna wa ma bihilta da duk abin da yake yara su da shi fafta kai masa fata shi nuna ɗin maf'uli ne aka gabatar fafta nuna majmu'i ya fata ga nunin jam'i wa ma bihilta da duk abin da yara su da shi wanda aka faɗa irin su ashiruna arba'una da sauransu duk ka faɗe su da fata nunin ka faɗa da fata wa kalaman bi kasrihi na wanda ya faɗa wanda ya furci da kasarsa kaɗan ne kamar wanda aka ruwaito wani balarabe ya ce arafna ja'faran wa bani abihi wa an karna za'ani fa aharini wanda wannan baitul ma na jariru ne mawaki mashuri na zamanin banu umayya wato da shi jariru ya yi wa fati hijira ta dubdan ɗari ɗaya da goma ɗari ɗaya da goma ya wa fati da shi da abokin kasawarsa faras da gobe sun yi wa fati ne hijira ta ɗari ɗaya da goma to ya ce arafna da faran wabani abihi wa an karna ba'ani fa aharini inda zai ce aharina sai ya zama ya faɗa da kasara ko faɗin wani mawaƙin da ya ce wa ma za tabtagil shu'ara minni wa kan wasu haddal arba'ini ya ce arba'ini a bai ce arba'ina ba to wa irin wannan kaɗan ne a asali dai a faɗa da fata shi yasa ƙur'ani duk inda ya zo da fata ya zo tun daga jam'i na farko irin wannan alami na rabbil alamina haka na wallina hudan lil muttaqina أولئك لا من ربهم وأولئك هم المفلحون ضد فتا حكا زولا كرشي قل يا أيها الكافرون ضد فتا هايزو ونون ما سن ونون ونون ما سنية ya shi wannan nunu din mubtada ne wa nunu ma sunniya nunin tasniya suna wanda yake tasniya wal mulhaqi bi da nunin abin da aka riskar da tasniya irin su isnani isnatani bi aksi zaka ta'amalu shi ko sun yi amfani da shi akasin haka ba'ana ane masa kasara shi da kasara ake faɗarsa fanta bi faɗaka ka gane wannan a faɗa da fata to kaɗan ne kama faɗin wani a hamidu bin saurin alhilali wanda yake sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda gwani ne a wajen sifanta durwa yake cewa ala ahwazi yayi nastaqallat ashiyata فما هي إلا لمحة وتجيب على أهوزيين استقلت إتي أهوزيين ya faɗa da fata to wannan shazi ne ko faɗin wani da ya ce a rufe min halji da wal ainana wa man hirai ne ashbaha zabiyana ya ce wal ainana ya faɗa da fata wanda ake cewa wannan kalmar mata ta haɗa shizuzi biyu shizuzi na farko shine a halin nasba ne amma ya bar alifi ya bar alifi a maimakon ya sa ya ce wal ainaini sannan kuma nunin ya zo yi masa fata ya zo yi masa fata an ce wannan lugga ce ta banul haris ibn ka'ab wa ma bi ta ba alifin qaddumiya abinda aka yi masa jami'i da ta da alifi kamar muslimatu ko hindatu yufsar fil jar ana yi masa kasra a halin jarra wa fil nasri ma haka ma a halin nasba sai a ce marartu bil hindati ko ra'aytul hindati ra'aytul hindati ko na qur'ani innal muslimina wal muslimati muslimati dinnan mansubi ne amma masa nasba da kasara wa sai rabbahu rabbuhu in tallaka kunna ay yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin wannan dai halaye ne ba mansubai amma aka yi musu nasba da kasara muslimat mu'minatin haka nan a halin jarra allazi halaka sab'a samawatin samawatin anan majruri ne tunda murafu ilaihi kaza ulatu aka nan kalmar ulatu wa wanda take nufin ma'abuta kamar tasniyar ulu ne ulatul ahmali masu ciki mata wanda suke ma'abuta ciki to shi ma irin wannan sunan ulatu din nan ane masa rafa da ramma amma a halin nasba da halin jarra duk kasra ake cewa zaka ce ja'atni ulatul farli mata mafifita sun zo gare ni ra'aitu ulatul farli ko nazartu ila ulatul farli wala nisban kalbi abinda aka sanya shi suna ya zo da irin wannan tsarin aka ga ya kare da alif da ta a ƙarshe ka azri'atin kama azri'atu ko arafatu fihi za a ran kubi an karbi irin wannan li'irabin a cikinsa a ce ji'itu arafati ko nazartu ila arafati ko kama faɗin ibrun qaisi tanawwatuha min azri'atin wa ahluha biyar riba adna dariha nazarun ali yace tanawwatuha min azri'atin yi masa jarra da kasara to alhamdulillah ya kai baiti goma ko to alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله